adam da zamansa a duniyar nan yake da muhimmanci a wajen Allah to da ya bar shi irin annabi Muhammadu tun da kaga baya nan ya tafi wallahi kowa sai ya tafi lokaci ne kawai ake jira da haka ana nufin annabi ne wa qila ash-shaybu wa ja'akum an-nadhir yanzu ba ku ga furfura ta zo muku ba ita ce mai gargadi ai duk wanda ya ya fara furfura to wallahi ya shirya gargadi ne ake masa ka kusa ka hada kayan ka tafi ikrima ya faɗi haka da ibnu uyayna wa ghairihima wallahu alam da haka wannan aya da malam ya kawo mana awalam nu'ammirkum wannan istifham ne tambaya ne Allah yake tambayar kuma ta kunyatawa awalam nu'ammirkum abun kunya gare ku ku yanzu ba mu rayar da ku a duniya ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar abinda ake nufi yadda imamu qatada ya ce tulul umri hujja duk wanda Allah ya bashi nisan kwana a wannan duniyar ya dade iya abinda suka ce shekara sha takwas iya abin da suka ce shekara arba'in iya abin da suka ce shekara sittin duk abin da suka fassara nu'ammirkum ma ya tazakkaru fi man tazakkaru wato ana nufin shekara sittin mafi yawa kenan don haka duk wanda ya ga ya tsallaka cikin wannan shekaru da aka ambata to ayan nan da shi take ayan nan tana ban tsoro cewa duk wanda ya ga ya kai wannan lokaci wallahi kar ya rudu da wannan duniya dan wuf wata rana ba tsammani zazzabi ciwon kai ciwon kafa ciwon zuciya ciwon hanta ciwon suga ciwon hawan jini ciwon kaza ko ko hadarin mota haka kawai ma mutum wallahi zai kwanta sai kaga ya tafi kuma Allah zai tunatar da kai abin da ya gaya maka ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wannan ma din mausula ne ana nufin al-muddatu allati yatazakkaru fiha tadhakkur ya kamata a ce wannan lokaci da aka baka aka haife ka aka yaye ka ka girma ya kamata ka dauki izina ko kuma ya zama na kira mausula ko dai ta zama mausula ko na kira mausula ko ta amiran aw zamanan wato ya tazakkaru fihi man tazakkar waja'akum an-nadhir nadhir wasu suka ce qur'ani ai tunda qur'ani ya zo muku gargadi ya zo muku ko kuma manzo ya zo muku ko kuma furfura ko kuma zazzabi waje a kuma naziri duk wanda ya ga ya taɓa yin zazzabi to zazzabi gargaɗi ne akan zai iya tafiya wasu kuma suka ce motul ahli wal akaribi waje a kuma nazir kai yanzu baka ga daga cikin iyalanka wani ya mutu ba gargaɗi ne ba baka ga wani danginka ya mutu ba gargaɗi ne wasu suka ce waje a kuma nazir kamalul akali cikar hankali kai yanzu ba ka girma ba a ce da kai yaro ba gargadi ake maka ka kula imam al-qurtubi ya ruwaito daga imam malik yace adraktu ahli al-ilm bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilm imam malik yace naga wato ma'abuta ilimi a garinmu suna neman duniya kuma suna neman ilimi wa yukhaliduna an-nas kuma suna cakuduwa da mutane sun yi fafur wajen neman ilimi ba wasa haka kuma sun yi fafur wajen neman duniya ba wasa kuma suna shiga cikin mutane hatta ya atiya li ahadihim 40 sana har za su yi ta neman ilimi da neman duniya har zuwa lokacin da mutum ya kai shekara 40 in dai ya kai shekara 40 shikenan sai su kaurace wa mutane wa shagalu bil qiyamati maliku yace sai kaga sun shagalta mu a lokacin mu duk mutumin da ya kai shekara 40 to sai kaga ya mai da hankali akan lahirar sama da duniyarsa saboda komai yana iya faruwa an maka jinkiri Allah ya maka alfarma ka kai wannan shekaru to wallahi hanzari ya zo maka to wannan shine abin da magabata suka faɗa Allah ya musu rahama dan haka abin da ake nufi ya koyan uwana duk wanda Allah ya bashi waɗannan shekaru da ake faɗa to gargadi fa ya zo za ka ga babu tsofaffi da yawa kafin su zama tsofaffin sun mutu faɗan ƙabilanci duk inda ko faɗan addini ko faɗan ƙabilanci to yawanci matasa ake kashewa yanzu wannan ta'addancin da ake ta yi ku je ku ce ai an kai hari an kashe kaza ko an je an kashe mana sojoji kaza duk matasa ne ake kashewa amma duk ba ma ganewa da wanda suka shiga harkar rike bindiga suna kashe mutane su ma ransu a hannu yake dan da an kama su duk kashe su ake wani ma kisan banza za a masa a kashe shi a bar shi ya riɓe haka tsuntsaye su cinye shi duk yana faruwa da aka kar wani matashi ya rudi kansa bai kama Allah ba ka nemi iliminka ka nemi duniyarka kuma ka nemi lahira in an tashi har in an zo nema kuma shi ma kana gaba dan ka rufa kanka asiri ka ci mai kyau ka sha mai kyau amma baka fashin sallah baka fashin zikiri baka fashin azumin nafila baka fashin karatun qur'ani to wannan shine mai rayuwa mai daɗi zaka ga yana hada hadarsa amma ƙaryarka ka ga yana wasa da sallah yana hada hadarsa amma fa ba za ka taɓa ganinsa yana neman mata ko yana zina ba ko yana zalunci ko yana sata ba to wannan ita ce rayuwa mai daɗi ya ku matasa ku yi ilimi ku je makaranta ku je jami'a in kun gama ku nemi aiki amma duk inda kuke aiki to a ganku a masallaci a sahun gaba da an kira sallah ku ne wannan yake nuna kun san me kuke kuma kun san akwai wata tafiya a gaban ku wanda ba ta da iyaka ita ce zaman lahira bai da iyaka duk wanda ya riga ya tafi lahira ba ƙarshe duniya akwai ƙarshe amma lahira ka taba jin ƙarshen ta babu to shi yasa kowa ya kula da kansa kowa ya san alaƙarsa da Allah idan ka je gaban Allah ba za ka ji kunya ba in ka je gaban Allah za ka ce Allah ka ce ayi kaza na kwatanta ya ubangiji Allah ka hana a daina kaza ya Allah na kwatanta to abin da ake so wal awwalu wa amma al ahadith hadisai su ne kamar haka fal awwalu hadisin farko hadisi na 114 a cikin littafin amma a babin hadisi na daya an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'adara Allah ila imri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana rawahu al-bukhari qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu udran إذ أمهله هذه المدة يقال أأذر الرجل إذا بلغ الغاية في الأذر حديث إمام أبو هريرة الله يددش yace manzon Allah ya faɗa a'azara Allah ila mri'in Allah bai bar wani hanzari ga wani mutum ba shine a'azara Allah daga al-izar shine izalatul uzri abinda ake nufi bai da wani hanzari yawa wannan mutumin da za a faɗa bai da wani uzuri bai da wani hanzari akhara ajalahu da Allah ya jinkirta masa a wannan duniya har ya kai shekara 60 bai da wani uzurin da zai je ya tsaya gaban Allah me yasa ya mutu bai da imani ko me yasa ya mutu yana wasa da sallah ko me yasa ya mutu yana cin haram ko me yasa ya mutu yana zalunci bai kimtsa kansa ba ka kai wannan shekaru shekara 60 baka kama jikinka ba kaga mutum ya shekara 60 70 amma da shi ake kashe mutane ana neman kujera ta mulki ta siyasa mutum ya kai waɗannan shekaru yana neman wa kansa bala'i lissafi mai tsawo sai ka mulki mutane sai ka yi kaza sai ka yi kaza ka yadda za ka tsaya gaban Allah ka ba da amsa akan duk wannan al'ummar maimakon a lokacin ya kamata ka cinkari kabari ai sai ka bar wa yara matasa ko ka ga mutum ya tara wannan uban shekaru amma wallahi ya fi ɗansa ɗan shekara sha bakwai son kuɗi yanzu masifar da ake fama kenan wanda yake da tarin shekarun nan ya fi mai ƙaramin shekaru son duniya ka riƙe abubuwa kuma baka ma yadda ma za ka mutu bayi sun fi kowa son duniya da neman dadewa a yaro ya kamata ka yi uzurin wannan amma kai fa nawa irinka Allah ya kashe irin ka nawa ubangiji ya kwantar nawa aka kai kabari kuma guda nawa kullun irin ka ake daukan su aka fada ana kwantar da su yanzu mutuwa malam ba ta da wahala ba abin da ake yin sa kullun kullun kuma muke yawan manta shi irin mutuwa kullun ana yin ta amma kuma kullun sai mun manta muna tare da dan uwanmu yanzu zai zo ya fadi ya mutu wallahi kwana ɗaya kwana biyu mun manta da shi mun shiga harkoki gobe kuma za a gayyace mu jana'izar wani mu kai shi mu binne shi kuma wallahi mun daɗa mantawa wata rana lissafin ta kanka zai biyo nawa ne ɗaliban da sun yi rijista suna jami'a level 200 level 100 level 400 kawai sai ka ji mutum ya tafi hutu bai dawo ba ko ko a hanyar dawansa ya yi hadari ko kuma yana jami'ar ya yi ciwo mai da shi gida bai dawo ba ya gama ka sani ko kai ne to hadisin abin da yake nufi lallai duk wanda ya kai wannan shekaru har ya kai shekara 60 ko ya tinkari shekara 60 billahi azimu yayi wa kansa qiyamul layl ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata daidai gurgudu sannan kuma ka nisanci abin da Allah ya hana ka daidai gurgudu baka da uzuri na kin bin Allah Imam Malik ya gaya mana shi a lokacin su wanda ya kai shekara 40 sai kaga diya ya rarrage abubuwan sa na duniya malam kaji ko wanda ya shekara arba'in ji maliku sai ya rarrage abubuwan sandu duniya sai ya tinkali lahira sai ta bar wa yara ce a ku je ku yi ta yi mu bari mu fara tanadi wallahi haka sahabbai suke yi sai su yawaita azumin nafila sai su yawaita zuwa masallaci sai su yawaita aikin alkhairi saboda shekarunsu yana tsoratar da su shine waja'akumun nazir gargadi ya zo musu shekaru hujja ne inji imamu mujahid don haka bai kamata mutum ya shagalta da wani abu ba bayan shekarun sa fara zurfafawa ba in ba istighfari ba da yawan bin Allah da al-iqbalu ala al-akhirati bil kulliyya mutum ya fuskanci lahira ga baki ɗayansa don haka ku sani cewa lalle Allah bai bar wa wani bawa wani uzuri da zai tsaya masa a gabansa da zai riko da shi ba matukar ya ba shekara 60 bai tsaya ya mai da hankali ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhara ajalahu ana nufin atala ajalahu Allah ya tsawaita masa hatta ya buluga 60 sai ya kai shekara 60 ya zo a wata riwaya ta Abu Huraira manzo Allah ya ce man atat alayhi 60 sana faqad a'azara Allahu ilayhi fil umri duk wanda ya kai shekara 60 da kai yake karatun nan yau duk mai shekara 60 babanka ne yayanka ne kaninka ne abokinka ne kai ne ko ka kusa rufe sittin manzo Allah ya ce to fa Allah ya gama maka hanzari a rayuwarka ibnu battal yake cewa inna ma kana sittuna haddan li hada li'annaha qaribatun min al-mu'taraki wa hiya sinu al-inabaji ibnu battal yake cewa ai duk wanda ya kai shekara 60 to ya zo fa gurin wato fafatawa shekarun komawa ga Allah kenan wal khushu da nuna tsoron Allah sannan kuma wa tarakkubil maniyya duk wanda ya kai shekara 60 ya sani mutuwa tana fakonsa kamar yadda mai buge bera yake daukan kota yana jiran bera ya zo wucewa ya make shi to haka duk wanda ya kai shekara 60 mala'ikan mutuwa yana nan yana fako yana duba takarda anya wannan bai kai ba ko dauke shi anya wannan bai kai ba dauke shi wallahi abin da ke faruwa kenan wannan ludufi ne na ubangiji ta'ala bi ibadihi inji imam ibnu battal hatta naqalahum min halati al-jahl ila halati al-ilm Allah ya dauke mutum daga hali na jahilci ya mai da shi hali na ilimi in baka sani ba an gaya maka shekarunka su zama wa'azi gare ka haka dauka zaman duniya sai an ja maka aya da hadisi ko ba a baka aya ba ko ba a baka hadisi ba shekarunka kawai ya kamata su mai da kai ka zama mai hankali sannan kuma ya musu uzuri yace Allah ya gaya maka ka samu ka shirya dan karka je ya dauke ka baka shirya ba duk da cewa wa in kana yake futuru ala hubbid dunya wa tulil amal an gina mutane akan san duniya an gina mutane akan kuma dogon buri wannan ɗabi'ar mutane hubbud dunya wa tulul amal san duniya da kuma dogon buri wallahi malam za ga mutum a gaji yake da ciwuka birjik a jikinsa amma in ya rinka maka lissafin shekara ɗari masu zuwa wallahi malam abin da ke damu mu kenan yau inda za mu yi aiki da waɗannan hadisan wallahi tallahi malam wani lokaci ka ga wai kai wai abin da kake tara wai me zaka yi mishi kai dai Allah ya rufa maka asiri zaka cika ka daidai gwargwado sutura dai da mutane suke sawa a zamanin ka dai kana sawa dan abun hawan da zaka hau daidai gwargwado na biyan bukata dai me ake bukatar abun hawa a hau aje a biya bukata Allah ya maka to wai kudaden da kake tarawa a bankin ka da kamfanonin da kake ta yi to me zaka yi da su yara kake tarawa yaran da za ka tara musu ka mutu ko kabarinka ba za su je ba? Da ka tara lahiranka kafin ka tara musu abin da ya saura sai ka bar musu. Amma wanda ya fi kowa hauka a cikinmu, wanda bai gina lahirarsa ba wai yana gina wa ‘ya'yansa, ku lura fa da kyau, shi ba lahirarsa bai gina ba, shi ba bai gina wa kansa aji ɗaya ba, da zai je karɓe shi a wajen Allah don ya samu shiga aljanna. Jama'a bai gina wa kansa masallaci ɗaya ba, baya iya kai haifo masallaci, baya iya kai turaren wuta masallaci, baya iya taimakon maraya guda ɗaya, amma yana nan duk ya kiɗima da kuɗin haram da kuɗin halal, iya ta tarawa yana ta handama, wai yana nan yana tarawa yara. Shi kuma wataƙila lokacin da ubansa ya mutu, ko silifan takalmi bai bar masa ba. Wallahi, ka tsaya ka duba ka gani, kai ubanka da ya mutu nawa ya bar maka. To kai dan me zaka wahal da kanka, he ka je ka tara wa wani, ka tara haram ka ajiye wa yaro, akwai hankali a ciki, ka ci haram, ka ajiye wa yaro, yaron da ba zai iya biya maka haram ɗin ba, ka ci bashi ka je ka gina masa gida, ka ci bashi ka tara masa motoci, ka ci bashi ka je ka sai masa filaye, kuma kai ne za ka biya bashin ba shi zai biya ba a wajen Allah, akwai tunani a cikin wannan, na rantse muku da Allah, duk wanda ya samu kafaf a rayuwarsa yadda zai rayu daidai gwargwado, ya mai da hankali, ya samu abin da zai ci ya sha, ya rufe asirin kansa kar ya mutu da bashi, yara kuma ya ba su ilimi babban abin da zaka ba wa yaro a yau shine ilimi idan ka bashi ilimi sake shi kawai wannan ilimin da ka bashi shine karan farautar da zai farauto masa komai to amma kash ya laita iyaye sun fahimci wannan sai mutum ya zo bai gina wa kansa ba lahira ya zo wai yana tarawa yayan wasu ko yana tarawa mata matar da yau idan ka mutu billahi azim Allah Allah take ta kaba wata hudu ne da kwana goma wani ya zo ya aure ta a zo a mata guda kana cikin kabari kana kwance wallahi ai abun lissafi ne ai lissafi ne wani ya burge ni yace yace wa ƴaƴansa kai kudi na ma kudi na ne yawwa ni na nemo kaya na nayi dabarar zan yi sako haka zan ci mai kyau in sha mai kyau kuma zan gina lahira abinda na mutu na bar muku saura tsautsayi yasa ban bi ta kansa ba to shine rabon ku wallahi kai ga musu yace kowa ya ta kansa ƙwarai kuwa bai yi laifi ba wallahi dama haka annabi yace ai an tadarahum alatan yatakaffafuna nas abinda ake gudu kaka basu talakawa suna bara suna roƙon mutane amma aibun shine mutum ya zo ya ta tara duniya bai tara lahirarsa ba wallahi malam wani bawan Allah yake wani attajiri ne yake ga yace malam ka gani yau ban zo karatu asuba ba nace ya mutu mutumin Allah ya masa rahma rahimahullah yace wallahi ka ganda asuma muka fita wani abokin mu ne muna kasuwanci da shi miliyoyin kuɗi yace muna harkar join business da shi venture yace wallahi mala yana mutuwa ƴaƴansa sun zo sun mamaye abubuwa sun sassaka kwado sun rurrufe shaguna sun ce ba uban da ya isa ya zo tinkari dukiyar ubansu mu abokanansa ne muka ce kai wannan fa kasuwancin da ubanku muke yi fa kamfani ne da mu ba nasa ne shi shi kadai ba suka ce sam ba sa wannan suka ce malam wallahi malam mutumin ya ce malam suka tashe mu daga bacci sai muka je muka nemo lauyoyi muka nemo san san ya ce kuɗin suna da yawa yara sun haɗa baki sun ce wallahi kwabo ba zai fita ba suka ce yanzu kun yarda ku tara ubanku bashi wani yaro ya ce yomu ina romo ba shi ya ci ba wallahi haka yaron zamani ya faɗa malam ka gane wani abu guda ina so in gaya maka wallahi da gaske nake gaya maka ba watsa ba na rantse muku da Allah a cikin ƴaƴan da kuke haifa a yau wallahi ba dukansu ne idan kun mutu za su biya muku bashi ba. Allah, malam yaro za ka ga yaro kana tare da shi, ka gama ciwo a gida ka tashi ka farka, uwarsa ta zo ta tsuguna ta gaishe ka tana takumi alaji ya jiki, amma ɗanka balagagge bai zai zo ya ce baba ya jiki ba. Wallahi, wani mutum ya nuna min yaransa, yaran sai ce ce wallahi malam kaga wannan, wallahi sai watanni bai min magana ba. irin wannan banzan yaron ka zo ka tara kuɗi a kansa wannan yaron da ba dan zagi ba kyau ba da sai na zage shi wallahi wannan yaron ka zo ka tara mai kuɗi yace wallahi malam sai sai ya ɗebe watanni waya ya kira ni a waya ya gaishe ni ya ce baba ina kwana wallahi ba zai yi ba waɗannan yayan zamanin su zan je in ci bashi in zo in mutu wala kiri yana buguna in bar maka wallahi baka isa ba da haka mai hankali shine ya gina ‘ya'yansa akan ilimi, ka taimake su su ilimi su karatu, amma magana ka je ka ci bashi ka tara musu, ka gina musu gidaje, ka tara musu motoci, su zo su barka da bala'i, wallahi baka da hankali. In kana da tunani ka san ya kamata, ya kamata ka ɗauki wannan hanzari, ya kamata ka ɗauki wannan wazi. Wanda ya yarda ya ɗauki abin da na faɗa, wanda bai yarda ba kuma ya bar min kayana, ya tafi sa kawai. Allah ya mana afuwa dan na san ku ai samari ba yadda kuke da wannan karatun ba kallo na kawai kuke ba ku so wannan karatun ba kwarai da gaske ai ba daɗi malam malam kaga na sha muku faɗa muku a karatu yanzu ku lura malam uba ya biya wa ƴaƴansa university ya'ya bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ya'ya ashirin duk degree holders ne da, da, da masters da phd wani yana aiki likita ne wani ya zama babban ma'aikaci wani ya zama ɗan siyasa wani ya bude kasuwa wannan tsohon guda ɗaya mai farfara mai ciwon sugan nan mai ciwon kafa mai zama ya tashi da ƙarshe wanda iri taya hawan jini yana neman ya kashe shi duk shi ya ɗauki nauyin 'ya'yan nan gaba ɗaya ba uban da ya taimaka masa dukkan ku shi ya biya mu kuɗin university amma abin mamaki yanzu ga rayuwarsa ta zo ƙarshe na rantse da Allah kuɗin magani da za ku biya masa na ciwon suga da hawan jini da ganin likita wallahi wai sai yara sun yi karo karo haka ne ko ba haka bane karo karo ake kai babanmu ku kuɗin maganin su ya ƙare kai za ka rinka bada dubu ashirin kai kai kuma kana aiki a banki ka rinka bada talatin wallahi ba zan bayar ba kun san responsibility suke kaina ne ke ke kuma hajiya dudu ke kina ai mijin ki mai kuɗi ne to ni yanzu kuɗin yake bani ni wallahi ba zan iya ni dubu uku zan bayar malam ƴaƴanka ne fa za su zo suna wannan wai ana so a haɗa maka kuɗin da za a ce maka maganin ciwon siga da maganin ciwon kafa da hawan jini amma kai kuma kai dai ka ɗauki nauyinsu, ka ɗauki nauyin uwarsu, wataƙila da ƙanwar uwarsu ma kai ka riƙe ta ta yi aure, ka ɗauki nauyinsu amma yau an zo lokacin da ba za su iya ɗaukan nauyinka ba, wannan wace irin rayuwa ne kuma wannan wani irin ‘ya'ya ne. Wani a cikin ‘ya'yansa guda goma sha mutum ɗaya ne ya yi mai hawaye, shi ne kawai ya ɗauki nauyinsa yake ba shi ci yake ba shi sha yake kai shi umara ko yake kai shi yakin hajji. Yawanci ‘ya'ya idan an musu hidima yaro da ya girma ya yi aure ya yi family ɗinsa, ka san waye a gabansa? Matarsa. Na rantse da Allah, na rantse da Allah ba ka bina ba shi, wallahi matarsa ta fi masa muhimmanci da ‘yan ƙananan ‘ya'yansa wallahi akan kai tsoho. Allah, Allah sa kana ganewa, Allah sa kana fahimta. Manzo Allah ce, Amaru ummaci ma bai na sittina ila saba'in. Rayuwar al'umma ta tsakanin shekara sittin ne zuwa saba'in. kowa ya kama jikinsa kuma kowa ya shirya annabi ne ya faɗa da haka ka buga calculation yanzu a cikin 60 nawa ka samu ba fa garanti zaka dangana ga 60 din amma ana so a gaya ma majority al'ummar annabi majority tsakanin 60 70 ake zubar da su wallahi in ka tsallaka shekara 60 din ma in ba sa'a ba da sanda zaka karisa in ba sa'a ba da shan maganin hawan jini zaka kammala da ciwon suga da ciwon zuciya da yawan mutane yau zuciyarsu ba ita take aiki ba da inji inji za a kuɗe maka kirjinka a sa maka shi yake buga maka kuma a rinka cewa duk bayan shekara kaza ka je bature ya masa sabis randa duk kuɗinka ya ƙare na aje a buɗe a buɗe wannan injin mutuwar ka ta zo yaya mai hankali zai bari yana tara shekaru bai tara me zai je game da Allah a cikin kabarin sa da rayuwarsa haka annabi ya faɗa ma baina 60 ila 70 malamai suka ce masu hikima suka ce shekaru gabaki ɗaya shekaru hudu ne gaba ɗaya shekaru hudu ne a duniya shekarun farko sun da tuhula shekaru na yarinta wannan kan mutum zai sakata ya wala ya duk rashin kirkin da zai kana jariri kana ɗan ƙarami kana mai rarrafe baka balaga ba a kawo maka ka ci a maka ɗinki a maka komai ubanka ya maka wanki ya kai ka makaranta ya ɗauki nauyinka duk hankalin tashin hankalinsa ya zai taimake ka sun da tuhula nan ka duk abin da za ka yi ka je ka yi ta yi kuma ba ma littafi a kanka. Malamai suka ce babu shekarun da ɗan adam yake jin daɗi a rayuwarsa irin sunnar dukula. In dai kana yaro ƙarami baka balaga ba, a baka ci, a baka sha, a baka kuɗin makaranta, a yi maka ɗinki, a yi maka kaza, babu shekarun da suka fi morewa a rayuwar ɗan adam irin wannan shekarun. Sai shunni shabab, shekarun samartaka. daga nan kuma ka balaga to za a fara sake maka linzami kwarai kuwa ubanka zai ce to kai ka fi girma akwai gannanka da haka kai zaka sanya zaka dinka rigarka kai zaka sanya zaka ka ci jarrabawar ka a jami'a in ka ci sa'a ya biya maka yace to ka je ka ci jarrabawa ka hana kanka bacci sauro ya cije ka sannan idan ka gama kai zaka zo ka nemo aiki shabab matashi ne kai da an yi magana ce to kai katon banza da kai ga yara ma kanana to ka fara shiga struggling kenan buge-buge, to wannan shi ne rayuwar da ake jin jiki. mutum ya gigita yana ɗan ƙaramin yaro furfura ya binne shi ka rasa inda za ka sa kanka tunani ga aure kana so ka yi ga aiki baka samu ba ga jami'a baka gama ba in ka gama jami'ar ga shi kaza kaza kaza ya za ka samu aiki wajen wa za ka je ko gona za ka tafi kamfani za ka je ofis za ka je musamman a irin wannan lokaci da zalunci yayi yawa a duniya kana da gwamnati amma baka da gwamnati malam kwarai saboda ba za ta iya daukan nauyinka ba ba za ta kula da kai ba musamman wannan lokaci da ya kasance wanda aka sani wanda isani wanda yake da hanya mai uwa a murku shi yake samun aiki mai uwa a murku shi ke samun karatu a jami'a mai uwa a murku shi yake samun alfarma duk dan talaka wanda bai san kowa ba wanda bai da kowa ba sai dai ya zauna ya tagumi ya jira rabansa in ya faɗo ya tafke shi ma in ya kuskure bai tafka ba na gefensa in ya tafka ya zancensa ya kare dan Allah haka ne ko ba haka bane kowa ta kan shi yake mala akwai lokacin zaka waye gari sabulun wanka ya gagare ka wallahi sabulun wanka ni dai na yi irin wannan rayuwar amma dai ko ina ganin da dan dama dama ba ku san ma me ake ciki ba kudin mota da zai ka je guri kaza ya gagare ka wani yaro ya ce wallahi in share wata biyu malam ban samu dubu uku ba to karatu yake dan jami'a ne yace ba wanda yake ban kokobo wannan rayuwa lokaci na stogrin kenan to in ba ka yi wa kanka lissafin shekarun da zaka zo arba'in talatin hamsin ɗinka a lokacin ne zaka gina rayuwarka duk matashin da ya bare ya kashe sinnu shabab ɗinsa bai yi karatu ba bai gina bai bildin rayuwarsa tun yana cikin yarinta ba na rantse da Allah sai ka zo neman Will Byron da zaka tura a watsayin dako igagare ka. Wallahi, gadi zaka zo kana nema a ɗauke ka mai gadi, za a ce ba a yarda da kai ba dan ba a san daga ina kake ba dan yanzu gadi ma sai an san daga ina kake sai mai matsayi yake yi. Ga ubanka ya mutu ya bar maka yara ‘yan mata, kowa ta zama budurwa, aure take so, uban kuma ya tafi, ya yi gaba, uwar fa, ita kuma tana nan ta makance ko ciwon suga ya tsugunar da ita, wa zai kula da su, kai kana da abokin baban da zai taimaka wa kannanka babu in ka duba dangin ku gaba ɗaya dangin ku talakawa ne duk dangin ku ba mai kuɗi in kuma akwai mai kuɗin ta kansa yake yi da ƴaƴansa yake yi to wanda aka mutu aka bar masa zuriyatan Allah ya ce dhi'afan khafu alaihim wanda aka bai masa zuriya mai rauni ubanka ya mutu ya bar maka ƙananan yara uwayensu mata ma suna buƙatar taimako ya mutu ya bar ku a gidan haya ya mutu ya bar ku babu kwanan masaran da zai kai ku ƙarshen wata yayi ritaya kai kuma yanzu kake samartakanka kuma baka saita rayuwarka ba wataƙila ka lalace ka fara bin yaran banza wataƙila ka fara yin shaye-shaye wataƙila dauke-dauke ka fara zaka ga tasku zaka ga bakin ciki a rayuwarka kisa duk saurayi wallahi maza maza ya kama jikinsa kai maza maza kai karatun nan ka gama maza maza maza samu takardar ka ajiye shiga strugulin tashi ka miƙe kar kai bacci saurayi matashi yana kwance a sauran kofar gidan awaki suna tsallaka ka da safe baka da hankali a wannan zamanin a wannan lokacin na neman masara da abin da za a yi survival ai ba zama yi kuma kai yanzu baka jin kunya ubanka ya dauki nauyinka kana jariri ya dauki nauyinka kana matashi shi kuma ya tsufa furfura ta zo masa idansa ya fara mutuwa kafarsa ta gaji yana tafiya masallaci da sanda sannan ka zo ka zauna kuma kana jiran shi zai tuka maka tuwo ka ci da yake banza ne kai haka ne mana kaga samari matasa wajen mutum bakwai a gida uban su tsoho ne yana zaune baya gani sai an riko hannunsa an ajiye shi amma suna jiran a kwashe musu tuwo su ci why are you what are you doing me kake yi zuciya ma takan sa mutum ya tashi ya nema don haka wallahi aiki ya same ku samari ku tashi fafur ku nemi duniyar ku sannan kuma ku tashi fafur ku nemi lahira kuna neman duniya mutuwa kuma tana bin ku ƙwarai kuwa ai shine laqad khalaqana al-insana fi kabadin mun halici dan adam a cikin wahala kan wahala kuma ina tausaya maka wallahi idan ka bari rauni ya riske ka kana da karancin shekaru rayuwar ba ta da daɗi ka yi da gaske kuma Allah ya alƙawari wasta in billahi wala ta'jaz duk wanda ita yi mutum Allah ya tashi ya miƙe wallahi Allah zai bashi ya zama kana ɗaukan nauyin wasu ba ka zama parasite permanent parasite a makale a jikin wani kullum sai an baka ba buɗe idonka buɗe gwagwalwarka ina ake samu na halal za mu je mu nema kawai kai ma yau ka zama kana taimakawa kannanka ka zama babba tun kafin ka zama girma amma duk wanda ya girma a gida baya iya wa yara kannansa komai wallahi rena kaza ce ga Allah ga fara sai ke gyambada ba ka yi wa mutane komai kai ma ba jira kake baba ya baka ba amma saurayi mai karfi a gida shine wanda yana zarewa yana bayarwa Allah ya sa kuna ganewa Allah ya sa kuna fahimta ta yace man lam yatruk lahu udran lam yatruk lahu udran id amhalahu hadhihi almudda ai Allah bai bar maka hanzari ba tunda ya barka har ka kai wannan lokaci akan ce a'azara rajula an ba wa wani hanzari idza balagal ghayata fil udri in ya kai gaya wajen udri asani hadisi na biyu a babin hadisi na 115 a cikin riyadu salihina an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana umar kana umar radiyallahu anhu yudkhiluni ma'a shiyakh badr فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث ألمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح النصر فقال بعضهم أمرنا أمرنا نحمد الله ونستكره إذا نصرنا وفتح علينا إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا النصر قال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري wannan hadisin hadisin Abdullahi dan Abbas ne radiyallahu ta'ala anhu yace abin da ya faru shine a sayyidina Umar yana shigar da ni tare da Umar yana dauka na ya hada ni da wato dattawa wato na mutanen sahabbai da suka je yakin Badar sai ya hada ni tare da su mazauna fa ka annaba zan waje da fi nafsi kamar wasu daga cikin su wani sai ya fushi ya ji ba daɗi ya ji cewa a ya za a ɗauko mana yaro ƙarami ana sa mana shi a cikinmu ibn Abbas walana amna'un misluhu muna da yara ‘ya'ya irinsa a zo a ɗauko mana ƙaramin yaro ana sa mu da muka je yaƙin badar mu manyan sahabbai yana nufin muna da yara irinsa a shekaru ba irinsa a falala ba ba irinsa ta kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya ce tunda shine shugaba innahu min haisu alimtum ai shi ibn Abbas kamar da yadda kuka sani ne shi fa dangin annabi ne shi Abdullahi dan Abbas ji da kyau Abdullahi dan Abbas babansa ai baffan annabi ne ko yawwa dan uwan annabi ne kuma kun san ibn Abbas yaro ne mai ilimi wanda ana iya hada shi da manya-manyan sahabbai wajen ilimi a lokacinsa yayi karatu yayi amfani da samartakansa ya tara ilimi har ya kai ga ana iya haɗa kafaɗarsa da manyan mutane kuma yaro ne mai basirar gaske shi sa Abdurrazzaq ya roce daga Mamar daga Zuhuri a Muhajiruna wata rana suka ce wa Umar manya manyan sahabbai suka ce ala tad'u abna'ana kama tad'u ibn Abbas ya khalifata Rasulullah ya Umar mu ma yaran mu ba za ka rinka kiran su ba ka kawo su irin wannan majalisi naka mu haɗu da su kamar yadda kake kiran Abdullahi dan Abbas Umar ya ce, Za kun fatal kuhuli, inna lahu lisanan sa'ulan wa kalban akula. Ya ce, Wannan fa yaro ne matashi na dattawa, wanda ke sa'a ne na dattawa masu shekaru, wa yi kallimun nasa fil mahdi wa kahla, alkuhul jam'in kahal ne. Ya ce, Ku sani shi wannan yaron yana da harshe mai yawan tambaya akan ilimi. Abdullahi ibn Abbas an yi mai shaida duk abin da bai sani ba yana yawan tambaya. ko malamai suka ce mai yawan tambaya shi ke samun ilimi a cikin mutane mai girman kai baya tambaya ko mai jin kunya baya tambaya wannan baya samun karatu wa kalban akulan kuma yana da zuciya mai riƙewa ko kirji mai riƙewa wato yana da wani matsayi ne shi yasa muka ware shi ya fi sauran ƴaƴanku to shine ibn abbas ya ce wallahi sai ya kira ni wata rana fa adkhalani ma'ahum sai shigar da ni cikin manya-manyan sahabbai amma ra'aytu annahu da'ani yawma idin ina ganin ba wani abu yasa ya kira ni ba illa li yuriyahum kawai ya min haka ne dan ya nuna musu matsayina wato irin ya ga abin da Allah ya bani na ilimi a riwayar Ibn Sa'ad a cikin tabaqat yace amma inni sa'urikum al-yawma minhu ma ta'rifuna bihi fadlahu Umar yace wa sahabbai to ni kuma yau sai na nuna muku dalilin da yasa nake shigo muku da Abdullahi dan Abbas cikin ku ku dattawa amma yaro ne na kawo shi cikin ku sai na nuna muku me yasa yace nayi haka yayi haka ne dan ya nuna musu matsayina yace sai ya musu tambaya yace sahabbai gaba ɗayan ku ina tambaya waye zai yi magana akan fadin Allah idza jaa nasrullahi wal fath me Allah yake nufi da wannan aya shikenan suka fara bada amsa Umar yayi tambaya yaya me za ku ce akan wannan aya wasu daga ciki suka ce umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fata alaina ai wannan ayar idza jaa nasrullahi wal fata tana nufin kawai idan mu yi wa Allah godiya mu yi wa Allah istighfari mu tuba yayin da Allah ya taimake mu akan abokanan gaba kuma ya mana buɗe shine ma'anar idza jaa nasrullahi wal fata wannan fassarar da manyan sahabbai suka saura kuma Umar ya juya ya ce ko kuma me za ku ce dattawa sai suka yi shiru ba amsa walam yaqul shay'an ko falam yaqulu shay'an sai Umar ya dawo kan Ibn Abbas yace kai kuma dan yaron cikin su kai wannan yaron me za ka ce sai ya ce la sai ya ce a ni ba irin fassarar da suka yi ni zan yi fassara ba sai Umar ya ce to kai me ya fassara ka yaro manya sun yi fassara ka ce ba haka ba sai ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idza jaa nasrullahi wal fata Allah ya saukar da ita ne dan yayi wa mutane bayanin lokacin da annabi zai bar duniya yayi idza jaa tana nufin ajalin annabi ne idza jaa nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba duk wannan abubuwan gaba ɗaya idan kuka yi su ƙarshe annabi ne zai bar duniya ya ce to shi ne ajalin maza Allah a alama hulahu ya ce Allah ne isanar da annabi cewa ajalinka ya kusa sai saukan mai da idza ja'a nasrullahi wa zalika alamatu ajalika Allah ya ce wa annabi wannan shine alamar ajalinka zuwa wannan idza ja'a dan haka kai Muhammadu dan ajalinka ya zo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi ka yawaita tasbihi kaji ko bihamdi rabbika da gode ubangijinka wastaghfir kuma ka yawaita yin istighfar dan Allah malam annabi Muhammadu ne fa da Allah ya sauka mai da inna fatahna laka fatan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya ce ya yafe masa abin da ya gabata da abin da zai zo Allah ya ce da shi ajalinka ya kusa ka yawaita tasbihi Muhammadu ajalinka ya kusa ka yawaita godewa Allah Muhammadu ajalinka ya kusa ka yawaita yin istighfari kai fa yanzu ba wahayi fa ake maka ba kai yanzu wannan babin gaba daya yana maka bayani ne menene ajalinka duba shekarunka yanzu kai ajalinka ba idza ja'a bace shekaru ne shekarun da kai kai su ka duba fa ka duba dadewar da kai kayi kaza kayi kaza kun ci kaza kun ci lokaci kaza wani ya ce wallahi ne yanzu abubuwa na da sun fara lalacewa suna to ai ka ci rabanka ne malam in banda ma taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ba yanzu ka duba injin niƙa fa in aka sa shi yana aiki shekara ɗaya shekara biyu wallahi kusan sai ka canja rabin safaya faɗin sa haka ne generator ka da kake amfani da shi motar da kake hawa duk inda ka hawo mota shekara biyu shekara uku hudu biyar kai da kanka zaka ce sai ka canja ta saboda ta fara cin kuɗi safaya faɗinta ya abu nan wata ma sai a ce ma an yi asbaya ma abubuwan ta kaza amma yanzu ka duba fa kai an taɓa canja ma safaya fat yau shekara ka arba'in yau shekara hamsin alaji ba a taɓa cire idan ka aka sama ko na akuya ba ba a canja maka kafa ba ba a ɗebe jininka aka canja ba ba a ɗebe hanjinka aka canja ba wannan zuciyar taka tun kana yaro jariri ita take ta bugawa ba kullun zuciyarka sai ta buga sau miliyan kaza kai yanzu baka lura da wannan ba ai ya kamata ma kai hanzari wallahi idan ka tunda ka tashi ba kake kallo dan yanzu ya fara gajiya an maka aiki ko ka fara sa gilas ai ba komai ai ai ya dade yana gani yanzu wannan hannun naka ba kullun yake motsi fa kullun tunda Allah yake kana jariri yana motsi ba a zo ranar da ka waye gari wai kai kokarin ka motsa hannun ne yake ba kankan nan gashi nan shine fa da zarar ya fara ciwo sai ka je ka sha mai magani eh daina eh ci gaba akwai wani inji mai aiki sama da injin jikin dan adam amma ba ma daukan wa'azi to akwai lokacin da gaba ɗaya sufaya faɗin jikinka za su yi expire da zuciya ta tsaya gaba ɗaya gangan jikin kaga wannan hannun wallahi yana bin zuciya ne kaga idan nan wallahi tana bin zuciya ne da zarar ta buga ta tsaya sai a ce an samu heart attack ta yi collapsing komai ya yi collapsing baka sani ba sannan mafi muni ga ka a rayuwa wayayye amma baka san abincin da zaka ci mai kyau da zai taimake ka a jikinka ba kai kullum burinka abincin da zaka ci ya taimake ka a harshenka wannan shine abin da yake kashe mutane da yawa haka malaman addini suka faɗa haka likitoci suka faɗa me na faɗa yawancin mutane abin da yake kashe su yau abincin su me dalili sun fi me da hankali me harshen su yake so na ɗanɗano su tura ciki duk abin da zai faru ya faru ba wai sun fi damuwa da me gangan jikinsu yake so ba ƙwarai yanzu gangan jikinka yana son ganye amma ganye bai da ɗanɗano. Da haka in ka sa harshe sai harshe ce ba daɗi, sai ka yi ka ci, sai ka nemo maiƙo, ka nemo suga, ka nemo zaƙi. Gangan jikinka kuma baya son zaƙi in ya wuce ka'ida zai maka illa. Babban abin da yake kashe mu yake sa mana ciwuka da larurori, wannan harshen ne gaba ɗaya abin da muke ɗora masa. Shi yasa da za ka samu control akan abin da kake sawa a bakinka, ina tabbatar maka za ka zama cikin waɗanda suke zama da lafiya a gangan jikinsu. amma fa za ka ga ana ci ana marmari amma ba za ka taba ba wani ya ga wainar kwai ya iya ci wani ya ga kaza ya iya ci wani ya kaza wani ya haƙura da cin abincin dare saboda in ya ci abincin dare kwanciya yake kwanciya da abincin dare kuma yana kawo mutum nauyin jiki nauyin jiki yana kawo mutum cholesterol cholesterol in ya hada jikin mutum yana sa mutum hawan jini hanyoyin jinin sai su tattoshe kitse yayi yawa a jikinka saboda da ka ci zaka abin nan Malam ka san me faru jiya? Wallahi na ci abinci ina cin abinci kawai sai zuciyata ta ce dan kwanta ka huta. Na daga wayata zan duba wani sako kawai sai na bude wani abu da wani ya turo mini kawai sai naga irin mutum mutumin nan yana cewa kwanta ka kashe kanka ka ci ka koshi ka kashe kanka baka motsa jiki wallahi yace duk wanda ya ci abinci bai samu yayi tafiya ya taka kafarsa ba ya kashe kansa yana raye nace to ai sai na miƙe ai jiya jiya wallahi abin da ya faru ka san ba abu mai daɗi irin ka ci ka kwanta to kuma mu yanzu duk abin da yake damu mu malam duk alhajin birni da wanda yake da dan hali in ka gama harkar kasuwa sai ka tsaya wurin mai tukuba karfe nawa bayan isha'i taran dare za ga motoci sun yi layi wani ma in yaje sai ce ba ni mai kitse kitse ba ni wajiya a yanka maka tsire da kitse da balangu da kitse ka zauna ka ɗirki naman nan kana ci sai ka ce hajiya ba ni ruwan zafi ka sha shayi kana sha cikin kaya fum sai ka zo ka kwanta ba za ka taba zama lafiya a rayuwarka ba ba ni na faɗa ba ne kaɗai ni riyadu salihi na yake koya amma ka je ka tambayi likita da yawa abin da yake kashe mu shine ba ma bin ka'idar cin abinci ma shi yasa sai ga mutum yana lafiya a zahiri ka gan shi bum a ƙoshe amma bai da lafiya yanzu zai faɗi ya mutu ko ka nuna mini ko baka nuna ba zan tsaya yanzu zan dakata insha Allah ta'ala dan haka taɓa kiɗi taɓa karatu in ka zo masallaci kai sallah kai karatun Qur'ani to ka nemi abincin da zaka ci zai taimaki lafiyar jikinka wallahi samari kar wani ya bari a cikin ku yana yaro ya samu hawan jini wallahi samari kar wani ya bari ciwon suga ya kama shi yana yaro karami wallahi matasa kar wani ya bari nauyi da kitse ya zo ya cika masa jiki ga fili wurin gudu ga wurin motsa jiki kisa duk inda kaga dan kwallo ya fi kowa lafiya ko ba ga bane ba saboda kullum yana ƙone yana burning calories yana ƙona jikinsa yana ƙona dukkan abin da zai cutar da shi to abin da ya fi komai mu ne akar makalla bayan wannan kuma ka zo ka mutu ba imani wallahi wannan shi fi komai haɗari da haka ku yi da kyau na gaya muku ko matasa ne ba zama ba bacci a tashi a fafata da haka abdullahi ibn abbas ya yi fice ya ce ga abin da umar ya yi masa addu'a ya ce ma a'lamu minha illa ma taqulu yace ya ibn abbas ni ma a matsayina na halifa babu abin da na sani in ba irin fasarar da kai wannan aya ba yaro karami kenan abokin manya don haka me ake nufi da wannan hadisin kenan ko kana karamin yaro zaka iya fafatawa kai ilimi ka zo kana gogawa da suwa da manya ka kashe kanka kana yaro matashi kwakwalwarka tana tafasa ka sa mata ruwan sanyi a'a yi karatu yi ilimi in neman duniya ne fita ka nema in gona ne je ka kafin tsufa ya same ka su miƙa maka sanda ‘ya'yanka su zo suna raka ka masallaci suna riƙe maka gora abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ta'ala ya mana afuwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yan uwana kafin mu sauke mun samu rashi a wannan masallaci mai albarka ɗaya daga cikin ladanai masu taimaka mana a wannan masallaci kuma lakcara tsofin lakcara a wannan makaranta ta jami'ar Bayero injiniya Salisu Umar ma'abucin masallacin nan ne ma'abucin kiran sallah ne anan ma'abucin sahun gaba ne Allah ya yi masa rasuwa ranar juma'a Allah ya girmama shi ya samu mutuwa ranar juma'a an yi kuma jana'izarsa ranar asabat dan Allah ku taimaka mana da addu'a Allah ya gafarta masa ya sha rike wannan abun yana kiran sallah ya sha zama a sahun nan ana karatu da shi Allah ya ɗauki ransa ya yi karatu ya karantar da ɗalibai a nan da yawa akwai waɗanda lakcarori ne ma malaminsu ne akwai waɗanda ɗalibai ne malaminsu ne ajalinsu ya zo lokacinsu ya zo ƙarshe muna masa addu'a injiniya salisu umar allah ya ji kansa allah ya sa ya huta allah ya bashi abin da yake ba masu mutuwa ranar juma'a wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana shawara da yayin hukuncin ɗalibi da ya zo karatu ya wani garin su yi karatu ko yi yin karatu wasu jami'a da ba ta isa da sa kasa da ya yi yan kuke tsara a matsayin kasa wannan na yi ya yi kuskure kuma idan wani ne ya yi masa ya kai masa da tsara kuskure ba ya da na yi karatu kasar shekara ko kasar shekara ya wani malami ya ce na shekara goma za ku da da zai yi shekara goma gida ko ba da ba aya ko ba da ba da shi ba da ke kuma ko ma da sun yi magana an taɓa shi ba ba da misali da shi ne ɗaya daga cikin ɓangaren wani malamai na duniya da saudiya da da salama bai hukuncin ɗalibai da suke barawa ƙasashen da su zo ƙasar makka da madina ko riyad ko saudiya gaba ɗaya sirri kasar da ce kuskure ba za su kasar ba suna da hukuncin mutanen da ya ce duk ɗalibi da ya zo wata ƙasa zai yi karatu in dai sauran sa ɗalibi an ba shi admission ya ya zama ɗalibi saboda rayuwarsa ba zai rasu tana wa ɗalibi ya rasa hutu mai kawai domin da ko a ba shi na sati biyu ko a ba shi na wata ɗaya ko wata biyu ko ta uku misali don bai zama hukumu shi na haka cika kallon ɗaliban manyan manyan duniya an tabbe su sun ba da zama cewa kuskure kuskure kuskure ɗalibi da yi wani ƙasarsa da je ya rufe ƙasar da sunan ɗalibi yana da yana da resident permit ma a wata ƙasar yadda ake fara resident permit wanda aka ba shi damar da zama a ƙasa ya zama da ƙasa da haka kuskure ne ba da yi kuma kada mutum ya yi neman sauki da zai ce ba kasu shekara inda zai iya ce da ba. Ba a zai ce raka da dawo ba shi ne tsaro ka wuce kuma da dukkan na. Ka sani, ka tsaya ka duka dawo ka shi ne hankali ka kunci ala kalli ka yi abin da kusan tafi. Abu na biyu ma ita ka san inda ba ka dadewa ake da sani. Inda ba ka dadewa da kake da sani. Yanzu na da yake zuwa fantari ya baro garinsa ko ya baro abuja ya kuma nan yuke ya yi kwanta ya tsawon da nan ka ga tsarin yuke amma ba a yuke yake zaune ba kan da kayan da yake kuma ana yuke a kan ba na zai isa sau saboda kwanakin da yake a wurin aiki su tafi da yawa duk tsarin yuke ta fi ingila amerika saudiya canada india karatu na gwamna shi da kan aiki da wanda abu biyu su danka wanda abu biyu su danka a shekara ne wataƙila shekara sau ɗaya ne ko da rasu ba dai ko ne ne ka kawo ina hutu ne na zai ka kawo yanzu idan kana aiki a abuja an ɗauke ka aiki a wuri kai nan kano ne da uwanka da uwanka da kakanka suna nan kano sai aka ɗauke ka aiki a abuja sai ka yi lissafi biyu ka kawo abuja ka shigo kano to a abuja ci ka sallah da kai a kano kuma ka sallah saboda kano ne kwana biyu uku ne yi kawai ina ba ka kano da an ba ka haka ina jiri ya zo ya ce in ci ka sallah har ba ku ka daina zuwa aiki kana ji ana kiran sallah kake zuwa kusa da kullum kuma kai da haka yi mutum da kai yawa wa kaza da aiki ba wanda ka zuwa jami'i ba ka hace a kama wasu ba ka san mai kallon jami'i yana yin a kama wasu ba ba wallahi akwai da yawa wanda suka farko sun sake ba da jami'i sabila da wannan aiki kawai mutum da ana da kiran kaza ya yi amma ka san da ka tashi gida wa jami'i da makarantu da wasu wasu. Na kai kowa masu sallah ke ne ganin sau. Kuma ba ne da kusuri ne. amma wata kila kuma bai da ya wata hankali idan kuma bai so ka ala da shi ya tattaro ma hawa sai zo ko ka shi Allah ya masa wata ba ya kamata ka shi wannan abu da Allah abu na biyu wanda ke shafa da ba ka da cikin shi da ka ba na biyu na da ba wai ke cikin shi da ka ai ba ta da ana biyu a wani yanayi da yace yana cikin tsakiyar sallah a gida sai ya yi motsi ta bayan tsakarar ya ji ya kuma ta ba ko wani ya gano ci da wani a cikin sallah ba ko mai kayan kusur da suke yi su ba ba a saman da ya azalla amma kuma wani wata ake amfani da wai a wani ɗalibin da yake gaisawa da ƙarshe ya gaisa da mace amma kai magana ya ce ko a ko ya ji a zuciyarsa ba shi ne sa mu gani a ya ce ba za ka ba ba ka ba musulmi ne kuma muna da muna da kai ne gai muna da wani abu muna da muna da wani tsoronci muna da wani wuri da muke karɓar doka a ce mu yi kukan mu ba ruwa wanda da ke ɗan jami'a ne ɗan wasu jami'a ta kuma ne ɗan ne a me Allah ya shi kai wannan abubuwan da kake ganin da kasa mafarki ko wallahi sai ka zama to ba ka zama mafarki wallahi zai ne wani rabu annabi ya haramta da kake ya sa hannu sai ta rufe shi haramta yi da na aisha ta ce ma fasar fiye da rasulun ya sassa fiye da ba a cikin hannun wani Allah bai taɓa taɓa hannun wani mace ba duk duniya ba ta faɗa sai dai ya sassa da ka koya ko ‘ya'yanka wanda ta ke taɓa cikinsu. Amma wallahi biyar da yi kuskure ji da ke hannun wata na rage da Allah wacce ta ɗauka. Wallahi na makarar ba ba ne da rashi. Ina wata makarar da na kuɗi ta kuɗa kuwa ne ta da hadisi da zan kawo ba. Ni ta bi yi yi zaka. Kuma annabi ce, Aljannu tasbi gudunar hatsashin hannu yana zina idan hannun taɓawa duk wanda ya taɓa wata mace da mata a kuma zai sani sai dai inda kuskure sai dai inda larura akwai abubuwa da yawa da ke sama amma kawai kada su bi ka ɗauki hannun ka bi ka ɗauki hannun ya riga ruwa wai a sama kake ba wai dai kuma da ita ba kuma ke ba dama ne da ba kowa ma ake ci zaba da wani ba kawai ko ya zaɓi kuta ko ba za mu yi gaya musu gaskiya ba ko ba wanda ya ce wajen kazo ya ka tara tara ko shi kan sunan iska ba wani alaƙa ba alaƙa karatun ka daban sabon Allah ka kuma daban kawai in ka zo ne ka shege tsaya shege za ka ba su sabani Allah shi ne da kai Allah ya yi da yan mata kusa da mutuncin kun sha ba ba ba ba duk yanayin da ta bari wanda rayuwar ta jari'a ta lalata rayuwarta ta sani siska duk wanda zai aure shi sai ya tuno ya bincika yaya rayuwar shekara kuɗi a a wasu da zauna a ba da labari wannan abokanan karatu na yi su zan ba da ba report a kai kuma su sa a kyawa wani ya kai kudin wani ya yi kome da ya je da rayuwar sa duniya ce mai kwayo ya ce a kan duniya ya ma ba ku ba da ya ita kama su kuma dan tsara na wani na shirya baki za a ko a ce a fara da haka wannan rayuwar da ke sai an ba da bayani na kan da a duniya za mu kana yana kusan da wannan da haka duk abin da za ku yi ko ku yi ko ku yi ko ana kula da ku ba ku sake wani abu da ke ana kula da ku kai da ka ya iya zama suna shirme tana ba da kanta tana ba da mutunci ta za ki gama bayan za ki ba ki sa dukiyar za ki tafi za ki zo neman aure za ki zo neman mutunci za ki zo tara yaya mace ta zo ta tara yaya bayan girma ya same ta ga yaya ashirin kada goma in an yi riwayar rayuwar ta yaya ta wala wala ka yi da nan sai dan kowa da ke cikin ta ta kama mutunci ta ayi da lafiya a gama lafiya kai a saba wa sai Allah ya kuwa barka wanda yake da Allah sai da ya gabata na yi tambaya a wanda ya musulunta bai yi da shakkiya ba duk mutum da yake sai da wannan ai an ya ya ce wani ya musulunta amma ya yi da shakkiya ne ya bai yi da ka ka ce mai wa'azi ka ce yi da shakkiya to kake mutum ya gani ko zai yi kuskure kamar yadda noman su yake shakiya shi ba ya zama mai laifi shi gaba da gaya wa har ya gamsu har ya gane cewa abin da ya kuskure ne tambaya ta tashi wanda yake cewa ina neman ina ƙara godiya sannan kuma da neman Allah sauran da ba a suke halatta wannan majalisi mai albarka Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka da kuma ya ce Allah ya zarauce ni da yawan zuntuwa da kuɗi. Yake da kuɗi Allah ya zargi shi da yadda shi da yiya. Zuntuwa shi biyu sai ga ɗari biyu a kuma wata ya fita. Zuntuwa da kuɗi ce a jera ɗari yake kai ma a hamsin ba da ya fita. Yake kuma wata ya fara kuɗaɗen da cikin zafi ɗaya ne da yau sai ya zargi. wai wanda abin da ya kuwa shi ke sanarwa ga gari da duk wanda ya zuwa duk wanda ya zuwa zai cikiya a zai ta tsara shekara guda a shekara cikin hamsin da tafi ana yi gaba in ba za ka iya ba ka kawo ka kuma masallaci ka ce na yi sun ciwon naira hamsin ka ba wa da ka ce ka je ke da ba ma shi ne na soke da wani لكن الجمعة لا بين الجماعة في ديانة ديانة ديانة في تسير الجماعة يومن يتوى بيتشيا ويتشيا أما من أنا فهو التوافع أو لا يجب التوافع أو الذي يتوافع إن كان الشيء ولا تاني أما الشيء أما تنتهي بالشيء وإلى تلك أما تنتهي سيدنا كذا شبيه شريعة تجي بالشيء بيه شيء كذا kasance da naira naira ɗari man tawa kai naira ɗari man ne kai wata kila ɗari biyu ma akwai wanda zai sai da biyu cikin nan daga baki ɗaya zuwa zuwa can da amana cikin makaranta da Allah mana kaga ɗari biyu za a yanki akwai wanda zai mana da ta zama da wani duk kuɗin da ke kai ya kawo ya halatta ka cinye shi kai amfani da shi amma duk nan da mai shi ya bayyana za ka biya shi babban zuwa kuma ka'idarka ka yi cikiyar da shekara guda idan ba ka yi cikiyar shekara guda ba ka yi na masallaci wata gida ya aiki masallaci a sai ruwa a sai huta a sai karama a sai tunanin huta ka bayar da kudin da masallaci ka ce ya Allah ka yi sadaka ga wata da yawan kudi amma shi ma ba da gaske ce duk wanda ka masa sadaka da kudin sa ba da niyyar sa ba in ba ya nan za ta kai masa idan kuma yana nan ya dawo ce gamsu da sarka ko bai yi a wanda shi wanda to za mu ka ɗauko kudin ka biya shi sai ka biya shi ya zo za su sarka ya da wata to ka tara bai komai ba ka cinye to kana da laifin kayan ruwa ka cinye amma ba kai ne da ya laifin ka ci haram ba kawai ne kayan ruwa ka cinye shi kuma idan kana raye bai shi ya bayyana sai ka biya shi idan kuma bayan ka mutu bai shi ya bayyana dangi da biya da aka wannan da kuɗaɗe duk da ba kuɗin kirki ba ne sai ka sa ta cikin ajiyunka ranar da ya bayyana mai shi sai ka biya shi kuma kana jin tsoro da tsaro ka ba su ba da masallaci ko muna da a cikin zuwa masallaci za a je da ranar ka kuma ya ce shi ko ba ka Allah ya ba ka Allah ya sa ka ba ka na sa kudin da wawa